والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر قدار العزيم وارضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواس قرب الأقداب فريد الدهري على الإدلاكي حاتم الأتميني أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملاجي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم حلقت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيء اهدري لنا بهذا المهدر والسعد في بنظرة تاتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله yau muna zama na ɗari da goma sha bakwai ya kamata ko? haka ne? yau muna zama na ɗari da goma sha bakwai akwai muna sifili na biyu ne mun fara bayani akan faskuruni a kurkun ko kuma ce man adali waliyan fakat azantu bil harj go ko ce ana inda zanna abdi bi wa ana ma'ahu hadisul qudsi dai hadisul qudsi da maganan balarabin da yake cewa ma'ana husnul zanni billahi wa husnul zanni bi ibadihi zato da ake yi wa Allah in za ka yi mu'amala da shi to kai masa zaton alhairi karka yi zaton Allah ba mai rahama ba ne to wannan shine maganan abun nawasi abun nawasi sha'irul mashhur wani mawaƙi ne wanda malamai sun ce in ban mance ba shine yake waka yayi wani waka yake cewa da'il masajida والأباد ساكنها واذهب بنا نحو الحمار يسقينا ما قال ربك ويل للذي سكروا بل قال ربك ويل للمسلين shine mai wannan waƙan kaga hayatu tarfiya ta kai inda ta kai musulmi ne amma abin da yake da'il masajida wal ubba da sakinuha kai ba sai ka je ka zauna a masallaci ba ba kuma sai ka je wajen wani bauta ba ka bari kawai a rayu a yi rayuwa kawai wa zahabbina na hawal hamara ya tsina mu je wajen giya kawai mu sha giya a sha ruwa ba laifi ba ne ko yawa irinsa dai masajida wal ubada sakinuha wa zahabbina na hawla hamara yasqina mu je kawai mu yi tatil mu shagiya mu yi sumuli ayi maye ayi surutai na jin daɗi ayi dariya ko sai ce ma ƙala rabbuka wailul ladzi sakaru duk qur'ani ba gurin da Allah ya ce azaba ya tabbata ga wanda ya maye kuma babu sai ce bal ƙala rabbuka wailul lil musallina amma akwai gurin da Allah ya ce azaba ya tabbata ga masallata ma ƙala rabbuka wailul lil ladzi sakaru duk qur'ani ba gurin da Allah ya ce azaba ya tabbata ga wanda ya maye bal qala rabbuka lil musallina amma mun ji an ce azaba ya tabbata ga wanda suka yi sallah kaga kira ne ba na gaske ba eh sai aka kama shi akan wannan baitin shugaban addini na wannan lokacin sai ni a yi masa hukunci da aka zo wajen masa hukunci sai ce ranka dade to laifin me na yi za a min hukunci sai ce saboda baitin da ka faɗa waƙan da kai kace da ilimin saji da wal'ubba da sakinu hawa zahab bina na haula hamara yaskina ma ƙala rabuka wailul lillazi sakaru bal ƙala rabuka wailul lil musallina zai ce to ranka ya daɗe baka ji abin da ubangiji ya ce ba wa shu'ara'u yatba'uhumul ghawun mawaƙa wawaye ne suke jin su to ranka ya kai wawa ne da na faɗa ka yadda ai sai wawa ne kawai zai bi mu a wanda ba wawa ba zai bi mu ba sai ka tsaye kuma haka ne eh wa shu'ara'u yatba'uhumul ghawun eh nasin qur'ani ne eh eh wawaye batattu su ne za su bi mu abin da muka faɗa su yarda amma in ba wawa ba ai ba wanda za mu faɗa wannan dan mun faɗi wannan a ce ya yarda sai ya ce ai haka ne to shine abin nawasi wa kanat halatu ma'rufatun halinsa sananne ne qala ba'du salihina wanda daga cikin salihai ya ganshi ra'aytu fi an-nawmi ba'da mautihi yace na ganshi a bacci bayan ya rasu fi halatin hasanatin mahmudatin a cikin hali mai kyau kuma wanda za a yi ba ƙala sai shi wannan salin ya ce ƙultu lahu sai na tambaye shi ma fa'alan lawo bika kai abin nawasi yanda kai wannan rayuwa irin na tarafu yaya yaya da kuka gamu da ubangiji ƙala ya ce gafarali ubangiji ya gafarta mu shi kuma lahira ko zaman barzahi gida ne na gaskiya ba ƙarya a can eh duk wanda ka gan shi ya mutu inda ya gaya maka yana jin jiki to da gaske ne idan ka gan shi ya yi maka murna ya ce maka yana nan lafiya suna nan lafiya da gaske ne da gaske ne saboda gidan ba ƙarya ƙarya iya duniya take amma ba a bar zahi ba na nan kawai take arini ne aka zo aka haɗu ƙultulau sai na ce masa bima za da me kuwa Allah ya maka wannan gafaran ƙara sai ce ji abiyatin ƙultuha inda mauti akwai waɗansu baitoci da na faɗa lokacin mutuwata ƙala ya ce ƙultulahu sai na ce masa mahiya wacce ce wannan kalali sai ta hiya inda ra'asi fil wisadati tana nan a kwanci tana nan a wajen kwanciya na a wajen matashi na baitocin suke kala sai ke fa ta ci ilaiha sai zo gidansa fa wajattaha arba'atu abyatin sai ya same ta baiti hudu ne shine yadda zaka gane ba laifi bane yake sa shiga mutum wuta a'a rashin sa'a ne ba kuma soyayya ba ne ba soyayya ba ne yake sa mutum shiga aljanna sa'a ne amin to kaga ya gama tarafinsa amma ya ce ya rabbi in azumat zunubiya kasaratan ka gani ya rabbi in azumat zunubiya kasaratan falaƙad alimtu bi anna afa waka a azamu Allah Ubangiji na in azumar zunubi ko mai zunubi na yi wajen girma ko mai zunubi na yi na aikata don yawansa falaƙad alimtu to ni haƙiƙa na sani bi anna afa waka a azamu rangwamin kai a azamu min zunubi ya fi zunubi na girma saboda haka kai mai gafara ne eh ai shi ne a da uka rabbi kama amarta ta darru'an ina roƙonka ubangiji na kama amarta kama yadda ka umarce ni ta darru'an ina kaskantar da kai fa'iza radatta yadi idan ka ce ba za ka karɓe ni ba faman za yi rahama to waye zai mun rahama fa'iza radatta yadi idan ka mayar da hannun roƙona baya to faman za yi rahamu a wajen wa zan samu rahama in kana layar duka illa muhsinun in dai ba wanda zai ƙaunace ka sai mai kyautatawa mai kyautatawa ne shi kaɗai yake ƙaunanka to fa man zallazi yarju musiul mujrimu to wanda kuma mai saba maka wane ne shi kuma zai karɓe shi kai na kowa ne eh kai na kowa ne ma'anarsa kenan fa man zallazi yarju wane ne zai ƙaunaci musi'un mai munanawa mujrimun kuma wanda yake sabawa in dai ya kasance layar juka illa muhsinun in dai ba wanda zai kaunace ka sai mai kyautatawa to wanda ma baya kyautatawan naka ne ma'anarsa kenan mali ilaika wasilatun to ni dai ba ni da wani abu a wajenka illar raja sai dai ina kaunan gafara waje mili zanni kuma kyakkyawan zatona suma inni muslimun kyakkyawan magana na inni muslimun ni dai musulmi ne ko ba komai gafar Allah lahu bihinna da wa'annan baitocin Allah ya gafarta masa ai da ba ya addu'a ne ai na kaskantar da kai kuma iftihali ne يا ربي إن أزم ذنوبي كسرة فلقد علمت بأن أفعك أعزم أدعوك ربي كما أمرت كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يرجو مسيء المجرم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل ذني ثم إني مسلم إنني إني إنني مسلم هكذا وبل جملتي أجملة فالمعول عليه abinda za a yi masa tawili fi bisaqi tahqiqi a shimfidan nan na haƙiƙa anna man laqiyallaha duk wanda ya gamu da Allah ya hasinu zannibi yana kyakkyawan zato wa Allah fil afwi an zunubihi yana Allah zai masa rangwame ya shafe masa zunubinsa wa in kana ko da ya kasance min akabaril munhanikina ko da shine babba daga cikin masu kutsawa to laqiya min rabbil afwa zai game da ubangijin sa Allah ya masa afwa eh ko da yana daga cikin masu kutsawa cikin saban Allah to zai game da ubangijin kuma Allah ya masa gafara wa man lam yakun kazalika duk wanda baya kyakkyawan zato wa Allah cikin afuwansa daga zunubinsa fa'amuruhu ilallahi to lamarinsa yana wajen Allah. Wala siyama in kana ya kashiru ta daru, balle kuma in ya kasance yana yawan ƙasƙantar da kai, min zunubihi da zunubinsa fi auƙati min ayyami ai kaga annadamatu taubatun. Duk mutumin da ya saba wa Allah, ya ji abin bai yi ba. jin bai yin ba bai mar daɗi ba tuba ne yanzu mutum ya ɗauki giya matsalan mutum ya ɗauki wannan a ce misali giya ne da wanda ya zuba giya a cikin buta ya shigo da shi masallaci wannan ya fi ai mai zubawa a cikin buta ya fi wanda ya rike imani ai ya ɓoye to tun da ya ɓoye kuma ai yana jin tsoron wani abu ne yana jin kunyan Allah baya son a san yanayi ruwa ne haka za a yi zato shi kenan in ya yi sumuli to shi kenan to mafiya yawa akwai zunubi wanda ƙasƙanci yana komawa ga irin wannan mahallat to yanda abubuwan suke gudana kenan ya dalibul afwa mutum yana neman rangwame wa tarkul mu'akhazati kuma ya roki Allah kar Allah ya kama shi da abin da yayi kaga rabbana zalamna anfusana ka gani zalamna anfusana kaga al ikra ulamin wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin wa illan taghfir lana ubangiji in baka mana gafara ba wa tarhamna baka baka yashe mana ka mana lanakunanna min al khasirin Allah za mu zama daga cikin masu asara to zaman mu cikin asaran ubangiji ai ba wani abin da ya kare kare shi shine rabbana la tu'akhizna in nasina karka kama mu kaga shine adamul mu'akhazati rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana idan mun mance ko mun yi kuskure karka kama mu rabbana la tuzigi qulubana Allah karka karkatar da mu ba da iza hadaitana bayan ka shirye da mu. Ka gani? Duk wa'innan an ka lura ai tadarru'un ne. Ana faɗa, kamar astagashirun laha daidai yake da zunubi, astagashirun laha ba Allah na tuba ba ne, Allah ka suturta ni karka tayar mun da liki. shi ne mana astaghfirullah amma ai kaga astaghfirullah wa tubu ilaika ka gani kaga wa tubu ne ai ya sha bamban da astaghfirullah kuma saboda ka mi mawazin din ba iri ɗaya bane shine man man asarra man istaghfara duk wanda ya ce astaghfirullah Allah ka suturta aibina to ko da ya yi su saba'in ne ba za a ce bai roƙi Allah Allah ya kawar da abin ba sutura ne shine hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa bawa na zai zo ranar tashin kiyama da laifi sai ya ubangiji ya ce masa ya fulani wane ka san ka aikata kaza a ce na sani ka san kuma ka yi kaza ce eh na sani ka san ka yi kaza ce eh na sani ka san ka yi kaza ce eh na sani sai ce to qad baddaltu sayyi'atika hasana ka je na suturta ka tun da ban bari an gane ba a nan duniya to ka tafi ka wuce kawai na suturta ka nan sai ce wa Allah ce ubangiji aya ko dan su ma laifukan da baka faɗa ba eh saboda korowa eh to ai to tunda ai an samu wajehin karba ridan eh to qad baddaltu sayyi'atika hasana na mai da munanan aikin kan sun zawo kyawawa to kaga ai an wuce kenan to wannan to duk akwai irin su a cikin irin wayannan tafiyar to shi yin karatu daban fahimtar karatu kuma daban ba ka yi ka wuce ba a'a ka fahimci me kake yi me kake yi to shine in ka fahimci karatu wani abun kana rike shi ka fahimce shi sosai to sai ka ga duk an tare komai ya dawo gurin sai gaba abinda ba zai iya dauka ba kuma to haka abubuwan suke gudana ya talibul afwa wa tarkul mu'akhazati fa ma harajat halatuhu min Allah badilatun ba zai yi halin sa fito daga Allah ta zama banna ba wa man arada hadha halu wanda yake nufin wannan hali fa alaihi bi mulazamati hizb tadarru ya dinga lura da hizb tadarru wal ibtihal wannan na jawahirul ma'ani can karshe dinnan falisali'aha ya duba ya gani Allahumma anta kaza Allahumma anta kaza ni ne kaza kai ne mai bayar kai ne gafuru ni ne muzinibu kai ne mai ƙawiyu ni ne ba'ifu kai ne kaza ni ne kaza kai ne kaza kai ta tarawa Allah shi Allah yana son haka shi ne al'ibtihal eh kai ta faɗa kai ne kaza ni ne kaza kai ne kaza ni ne kaza eh to wa qarwi an ba'd al-amma an rawato daga waɗansu ammawa annahu kanat halatu ma'rufa shi ma halinsa sananne ne fi ma la yurtada cikin halin irin wanda ba a yarda da shi kaman barawo ko mai neman mata ko dan fashi famata sai rasu waru ya ba da mautihi sai aka gan shi bayan mutuwarsa fi halatin hasanatin cikin hali mai kyau faqal lahu ra'i sai wanda ya gan shi ya tambaye shi ma fa'alallahu bika me Allah ya yi maka faƙal lau sai ce fa'alabi wa fa'alabi Allah ya mun kuma ya mun ya ni min alhairati ya bani alhairi faƙal lau sai Allah sai ya tambaye shi shi mutumin da yake ya ga mai mutuwa bi ma za da me Allah ya ma haka ƙal lau ya ce bido in kuntu atadarra'u bihi akwai wata addu'an da ban gushe ba ina kaskantar da kaina wajen ubangiji da ita qala lahu sai ce masa ma huwa wani addu'ar ce qala yace kuntu aqulu abin nan yace Allahumma ya Allah ya sayyidi ya shugabana habistu habista man habista an khidmatika ka ka tsare wanda ka tsare gabanin yi maka hidima wa tsalakta laha man ahbabta kuma ka saki wanda ka so min halika daga cikin halittanka wasu ka ba su iko sun maka biyayya wasu ka hana su ba su maka ba ka gani kaga haka ne wannan shi ne mutum yake ganewa shin akwai wani wanda yake yin abu don isuwarsa duk wani abin da kaga kayi wallahi daraja ne an yanzu zaman mu haka ai abin da yake faruwa ai zo mu makarantar nan ai daraja ne ai wani yana so ya kasa bayan da zai yi kuma kaga ai hadista man hadista an hidimatika ka tsare wanda ka tsare ka hana su hidimanka wa dalakta laha man ahabbta min haliqika kuma ka soyantar ka wanda ka so kuma ka sake shi yayi abin da kake so gairi zalimin wala mas'ulin kuma baka zalunci kowa ba wala mas'ulin kuma kai ba abin tambaya ba ne an fi'ilika dan kayi haka Allah ya zalunci wani don bai bai shi ya yi aiki ba Allah kuma za a ce dan me kai kaza la yas'alu amma yaf'al wa qad taqaddamtu wa qad taqaddamta li fi ka amalin taqaddamta li ka turo mun ka gabatar mun fika amalin abubuwan bukata fala ta jama ala liminahi min da'ati ma haibatal amali fika ya karim kar ka hada ni ala liminahi akan baye baye min da'ati na gabiyya ma haibatal amali tare da takurewan bukatu fika zuwa gare ka ya karim ya ubangiji mai girma mai karamci kaga an tsare an saka kuma ba wanda ya isa ya tambaye shi kuma bai zalunci kowa ba to da wannan addu'an aka gafarta masa eh wannan fa tadarru'i ake nema duk abin da ka san za ka iya yanzu misali ai wani ya ce ya rabbi ubangiji zan tafi aikin hajji kamar irin kalma da muke cewa mun ba da amanan mu a hannun annabi Muhammad kaga wannan kalma kana ganin ta kaman haka haka kafin Allah ya sanar da kai irin wannan ko ya buɗa maka ka gane irin wannan sai kai tafiya shekara dubu ya rasulallahi mun baka amanan imanin kai shiru kawai ba a karɓan amana a hannun annabi muhammadu abin ya watse duk kujfa kujfan da ka yi yana rike da amana sai ka zo ƙarshe a baka kayanka shi ne shi ne ai kaga duk waɗansu abubuwa za ka ga kaman abin mai sauƙi ne kafin ka yi idrakinsa ka gane ta wannan shi ne bala'i wani bawan Allah ya ce wa Allah matarsa tana da ciki zai tafi aikin haji sai ce ubangiji na baka amanar abin da ke cikin cikin shi gana sai tafi aikin haji kafin dawa sai matar ta rasu sai aka samu wali dan marina ne a cikin kabari aka aka haifi yaron eh eh shi ne ba na nufin wali dan marina wannan din ba misali kawai na kawo ala wajen misali ne har wani ya ce yawwa sai aka haife shi a cikin kabari ya dawo gida matar ta rasu sai ana ga kabarin kuma a gefen gidan aka binne sai ana jin kukan yaro a cikin kabarin da aka zo aka tona sai aka same shi sai hatifi ya gaya masa da ka ce hadda amanan uwar da sai ka dawo tukunna uwar tana nan tukunna ta koma a gabanka amma ɗanka ba mu amana ɗanka ba mu rikon amana to ka gaba ka haɗa duka ba kenan to haka abubuwan suke gudana to kowane irin abu akwai yadda Allah yake yi in ka duba ka miƙa to an san abin ba zai faɗi ba eh ƙaulu wa ana ma'ahu ka gani ni ina tare da shi iza zakara ni idan ya ambace ni معناه أن المئية ها هنا مع مع لنا من إطلاقات الكنايات الإلهية ينا دقى إطلاق كناية نا أبنجي إلا أنها غير قوله تعالى أما بند فتن أبنجي وهو ما أكم أين ما كنتم ina tare da ku duk inda kuke fahimtilka wannan ma'akum din sifatu zatiya sifa ce ta zati saboda ma'iyya din kala kala ce eh aina ma kuntum fa in tilka hiya lahu sifatun zatiya wa hadhihi ma'iyya wannan ma'iyya hiya huna hiya ma'iyatul inayati ma'iyya ce ta inaya wal muhabbati da muhabba fa innahu ma az-zakiri domin Allah fazkuruni azkurkum wa ana ma'ahu man zakarani fi nafsi zakartu fi nafsi ومن ذكرني في ملئ ذكرت في ملئ خيرا من ملئه فإنه ما الذاكر بإنايته ومحبته to yana tare da mai ambatan Allah bi inayatihi da inayarsa wa muhabbati da sonsa lahu kama anna ma'iyatahu kama yanda ma'iyana na ma'as sabirina inna Allah ma'as sabirina kaga fil jihadi wajen yaƙi wa nasaru da taimako wa ta'ayidu da karfafawa wa ga qauli ta'ala kaman fadin ubangiji wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa ko wala tahinu wala tahzanu kar ku bakin kar ku kar ku kar ku gaji kar ku samu rauni kar kuma ku yi bakin ciki wa antumul a'launa ku ne madaukaka wallahu ma'akum Allah yana tare da ku huna anan bin nasari wallahu ma akum bin nasari ne wata ayidi da ƙarfafawa ba da mahabbati bayan soyayya wal inayati da inaya fa inna ma as-sabiri yana tare da mai haƙuri fil jihadi wajen yaƙi lillahi ga Allah bil inayati ya samu inaya wal muhabbati ya samu soyayya wal nasari ya samu taimako wata aidi ya samu karfafa nan tsaya a nan insha Allah ai an rage ne ko ba yi da yawa ba dai an ɗana eh Allah taimake mu eh Allah taimake mu Allah ba mu sa اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مدار لجن صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد من عدد ما في الإمكان واحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله الفاتحة